كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا سفر ga watan hudu dubu da dari hudu da dubu biyu da hudu wanda ya zo sha takwas ga watan biyu hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama dubu da dari hudu da ashirin da biyar za mu tashi yau darasi na goma sha biyu الفصل الصادق فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وقدوة رتبته عليه مثل نبطي wanda zai bayani a cikin abin da Allah ta'ala ya ba mu labari a cikin littafin samabuwayi na girman darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma ɗaukakar matsayinsa a kan annabawa da kuma fifikon darajarsa a kansu. قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ما ليس أتشون الآية الله تعالى ينا زي منا alkawari da ya rika a kan annabawa da al'ummatansu cewa ko da za su haɗa lokaci da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za su gasgata shi za su gasgata saƙon da Allah ya aiko shi da shi za su taimaka masa wajen isar da saƙon Allah kuma za su zama wasu daga cikin al'ummarsa. wannan shi ne girman darajar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ya bayyana wadda yake da ita akan sauran annabawa mun yi bayani cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da haƙoƙi akan wanda suke da yawa amma malamai sun ture su suna komawa zuwa ga abu biyar na ɗaya wajen imani da shi da dukkan abin da ya zo da shi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na biyu gaskata shi akan dukkan labarin da ya bayar ko an yi abin ko ana yi ko za a yi a gaba ka ga abin ba ka ganci ba ya zo bai zo ba da ya zo ka gane ko ba ka gane ba ka gaskata wannan labarin mutuƙar ya tabbata annabi ya faɗi domin dukkan abin da ya fito daga bakin sa gaskiya ne ya uku jin umarnin duk abin da yake a yi a yi duk abin da yake a yi a yi wa ma ata kuma rasulu fa khudhuhu wa ma nahakum an tusantu man yuti'ir rasul faqad ata Allah abinda annabi ya zo muku da shi ku rike abin da ya hana ku ku hannu wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hakika ya bi Allah wa in tuqiquhu tahtabu in kun bi shi kun shirya wato sharadi ne da jawabin sa in kun bi shi kun shirya menene mafhumul mukhalafa in ba ku bi shi ba ba za ku shirya ba kenan ana samun shirya ne ta hanyar bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا sannan abu na uku abin da ya hana a hannu in yake a bari abu na hudu abin da yake a bari a bari komai kyansa da ake gani matuƙar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana shi to alherin duniya da lahira yana cikin bin wannan abin abin da yake a yi alherin duniya da lahira yana cikin yin wannan abu sannan abu na biyar ƙaunar fiye da komai mutum sai ya ji yana ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fiye da yadda yake ƙaunar kansa fiye da yadda yake ƙaunar babansa fiye da yadda yake ƙaunar babarsa fiye da yadda yake ƙaunar ƴaƴansa hakikansa li'abbansa ko li'ummansa da dukkan mutanen duniya gaba ki ɗaya da ke hindunsa da waliyansa da dukkan mutanen da yake ganin kimar da girman su ya fi ganin kima da girma da matsayi da kauna ga annabi sallallahu alaihi wasallama annan da yake muni la yuna ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasu ajma'in to ma da yake wa id zarfun ne limama kamilal zaman متعلق بحبه أخذ الله ميثاق النبيين فأنبت يا ينجا أخذ الله أن لا يبكي ميثاق النبيين كالقول النبوة أن لا يبقى القول مكان النبوة أخذ الله ميثاق النبيين أخذه في الماضي واسم الجلالة فائل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره ميثاق مقول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف النبيين مضاف إليه منصوب بالياء لأنه جمع مذكر ثاني والجملة في محل جر مضاف إليه كأنك لوكة أن يجزي الأول النبوة wato Allah ya alkawari tsakaninsa da annabawa lama ataituku dukkan da ataituku na ba ku min kitabi na littafi wa hikimatin da hikima ma in kiran an dauke ta istifhaniya ibnu kasir yake ma'anar ta shine ma'ama shi yayin da ataina ku na ba ku min kitabi da littafi wa hikimatin da hikima sannan kuma da suka ce ma dinnan mawsula ce ai saboda abin da na ba ku na littafi da hikima wasu kuma suka ce matan nan na kira ce mawkufa matan nan sai da aka yi kauli goma sha ɗaya a kanta kauli kauli goma sha ɗaya kuma an karanta lamma da lama da lima lamun sun ita ma an mata karatu wasu ce lamun sun ce daɗi ce wasu ce lamun jami ce nan kaɗai in aka ce za a yi tafsirin duk abin da malamai suka faɗa a kan limadin nan to sai mu kare karatu ma iya gurin kawai domin ta kanta lamun a harkar larabci abin da ya ja safa ne da ita kanta madin yadda za a kaddara kabar sun a ƙarƙashin wannan malaman na hau gwaraza sun kai ruwa rana kamar yadda babban malaminmu na na hau ibn hisab al-ansari a cikin littafin sa na mugunin labi an kutubin a hari wato abin da ke wadatar da ne hankali ga barin yin amfani da sauran daban lirai da yake ita lamun ta ai lamun ta ai aka fi gida akwai amila lil jarri akwai amila lil jazmi akwai gaiwa amila ita kanta lamun kadai mujarradu lamun ta tafi gida uku akwai wacce take yin jarra to ita wacce take jarra din ta tafi ashirin da bakwai wacce kuma take yin jazama ta tafi gida bakwai rai mu'amila wacce ko ba ta aikin komai ta tafi gida hudu yanzu aka ce ba bayani kowace lamun sai an kawo misalin da an kawo tawaye ko daga baitin larabawa ko daga wasu hujjoji da yare da tabbatar da haka dan an hau ba ka faɗan magana ka wuce da abin da ka faɗa sai ka kawo misali kuma ka kawo kwatan kwatinsa a cikin maganar larabawa ko a waƙarsu ko a zube ko alƙur'ani ko a hadisi inda dai larabawa suke amfani da abin da kai da awaɗin daidai ba amma abin da ya fi sauki kamar yadda kafin ya faɗa cewa ما إن التفصيلة آتيناكم كفر أوكا موصولة آتيناكم أجد كم ذهباكم من كتاب لم يكتاب وهكما الهكمة كما أتيتكم akwai kira'an ko a kai shi kun yawwa a kai shi kun a kai na ku shi ne wani a kai shi kun fa a kai na ku da a kai shi kun Bisan da na ba ku min kitabin na littafi wa hukumatin da hikima ثم جاءكم رسول sannan manzo ya zo muku musaddiqun lima ma'akum yana ne gaskata abin da ke tare da ku la tu'minunna bihi lalle za ku yi imani da shi wa la tansurunnahu lalle za ku taimake shi qala a arantum shin kun tabbatar kun rike wa kastum kun rike isri alqawlina ala zalikum abtawanna yarjejeniya da muka kunna da ku qalu duka duk suka ce aka rana mun tabbatar mun yadda mun karba kare ce ke fasa mu to ku zama shaida a kan ku da kan al'umman wa ana ma'akum nima tare da ku mina shahidina ina cikin masu ba da shaida a kan ta wato bayan alƙawari da Allah ya ɗauka a kan al'umma gaba ɗaya malamai suka ce alƙawarin da Allah ya yi da mu hawa uku ne alƙawari na ɗaya shine alƙawarin da aka yi da kowane ɗan adam zai bauta wa Allah shine wanda yake faɗa idza akbara kullu min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamah inna kunna an hadha ghafilin أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون lokacin da Allah ya halitta mutane ga baki ɗayansu an gama halitta su da matar ana nan a zarra Allah ya tattara su ga baki ɗaya yadda ya ya ce wannan wuta ba ruwa waɗannan kuma aljanna ba ruwa sai Allah ya tara waɗannan halittun ga baki ɗaya nuna annabi Adam kafin nan sai da ya tambayi kowa ya ce ba ni ne mahalittinku ba kowa ya ce ba tun muna ɗaukan annabi Adam kowa yake to ya zama shaida a kan kansa cewa Allah shi kadai ta tantu bauta ba za a bauta wani ba to kuma Allah ya tara su haka annabi Adam ya zo aka nuna masa su bayan an halice shi ga mutane nan kamar zara amma kamar kamar kamar ya hango wani dan farfar haka a ciki yake wannan ba aka ce shi sunansa annabi Dauda shekara nawa zai aka ce sittin ita to ni nawa zan yi aka ce kai dubu za ka yi sai ka to na ba shi arba'in a cikin nawa dubu ya yi ɗari sai aka cire arba'in daga na annabi adam aka ƙarawa annabi dauda lokacin da wafatin annabi adam ya zo malaiku suka zo ɗaukar ranka sai ce to ai saura shekara arba'in yadda Allah ya bani a rubuce shekara dubu zan kuma yanzu na yi ɗari tara da sittin yaya za a zo a ce za a yi raina Allah ya ce ku gaya masa ai an yi alƙawari da shi yake a ɗebi arba'in a bawa ɗansa annabi daula to an ɗebi arba'in ɗin yake a ni fa mu haka da kuwa na mana Allah ki ai fa an yi da kai ina aka ce daga nan ɗan adam da fara mantuwa yasa Allah yake duk wata yarjejeniya da za a yi dinga rubutawa ya yi wanda zina amanu bi za ka dayantum idan ila ajalin musamman fasudu rubuta ana hutu imamu sulmu zai rawaito shi da sanadi ingantacce shi ne yake kowa annabawa duka sun ba da shaida akan haka قال أبو الحسن القادسي اختص الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بفضل ألا يأتي أن شأنه محمد صلى الله عليه وسلم دوت درجة لم يؤته غيره فأضام وننسى ونن درجة فكيتي كأيضا القلب abanahu bihi kuma ya bayyana masa wannan da shi abin da ya ba shi a daraja da ɗaukaka da girma. Da huwa ma zakarahu shine abin da ya ambata fi hadihin aya a cikin wannan aya. قال المفسرون قال لما تفسير سكتي أخذ الله الميثاق بالوحي ألا يرث القول أيمن تهيا من وحي alam yab'ath nabiyyan babu wani annabi da Allah ya aiko إلا ذكره له محمد صلى الله عليه وسلم ونعته فكيف الله سبحانه وتعالى يا أنبتا مسا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكما صفوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ عليه ميثاقه sai kuma ya rike alkawari a kan wannan annabi da ya aiko in a darakahu la yu'minan nabi in dai ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to zai yi imani da manzon Allah zai gaskata manzon Allah zai kuma dawo shi ma ya zama mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar da wani kashi da kawo hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito a Musnad da Sanadi ingantacce cewa a sayyidina umar ya ga wani wato tattara haka sai ce a kafan masa wasu ayoyi bayan an masa kwatin sai zo nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana ga waɗannan ba tunda suna kamanceceniya da wasu ayoyi a cikin alqur'ani su ma ya kamata a haɗa da qur'ani a biyu a garin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sai aka nuna a sayyidina umar yadda ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sai ya aje waɗannan takardu يك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا فعلا صلى الله عليه وسلم عليه. لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني yake annabi Musa kansa da yana da rai ba shi da wata hanya da zai iya samu tsira a wajen Allah sai ya zo ya bi yake ku ne rabona a cikin annabawa ni ne rabonku a cikin al'umma ku ne rabona a cikin al'umma ni ne rabonku a cikin annabawa da wani annabi zai zo da wani littafi ku bi shi ku bani da ku kasa su ji abin da yake da wani annabi kaddarawa ne da har kun tuna ilin tuna da wani annabi zai zo da wani littafi mu ba alqur'ani da manzon Allah mu bi wannan annabi da mu fata ko ina ga wani mutum kuma ba annabi ba ya zo da wani abu wanda manzon Allah bai ce ba bai ce ayi ba a ajiye qur'anin manzon Allah a wannan mutumin akan wannan abu ana wasu irin mummunan alaka ce annan Musa an ce da zai dawo kawai zai zo ba alqur'ani ne kai tsaye ba sai ya auko a taurata haka annabi Isa in ya dawo shi ma zai zo ba alqur'ani ne ya bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar isa ba zai dawo a matsayin mai kira a zo a ba a saura a zai dawo ne a kan ɗaya daga cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana kira a ba alqur'ani a ba hadisai da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisai suna nan jin jin tare da suka tabbatar da haka idan isa zai dawo tabbas ba ko ko kwanto akan dawowarsa lau sallallahu alaihi wasallama ya faɗi dukkan sukokunsa da abin da zai faru in ya dawo don yadda na karanta hadisan na gamsu da su na yadda da su da kuma gane sufofin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ina ganin annabi Isa ban gane yadda na karanta na karanta hadisan na karanta su a sahihu muslim na karanta na karanta to ina ganin sa ban gane da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sufofin ya ce zai zo lokacin da ya sauko daga ana yin sallah baitul maqdis zai sauko to idan ya farko ruwa haka zai dinga bi ta jikin gashin sa yana shiga kamar ya fito daga ɗakin wanka ya fata tuffarsa da farinsa da tuffar jikinsa da irin tufafinsa da yadda zai fito da abin da in ya fito zai fara ce mana da abin da za ku fara ce masa in yana da rai a lokacin saboda haka ba shakka akan wannan وقيل أن يبينه لقوله an yi da alkawarin wannan annabi cewa ko an ɗora ma wannan alkawar annabi nauyi ya bayyana wa mutanen wa ya akuza nisa kaho kuma in kulla yarjejeniya da waɗannan al'umman tasa an yi bayyanuhu su bayyana liman ba'adihim ga waɗanda liman ba'adihim ga waɗanda za su zo a bayan cewa idan annabi ya yi sunansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda annabi ta ga wa mutanen sa wa basiran برسول يأتي من بعد اسمه أحمد سننسى أحمد زي جو النبي الله أرجو أن نبارا واتو كون النبي إن يزوينا تبتد أن نبتد أبوانسا كما شرع الإيمان إلى الله sai ka yarda da dukkan annabawansa gaba ɗaya kuma sai ka yarda da dukkan abin da suka zo da shi na labari gaskiya ne abin da suka zo da shi na hukunci adalci آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله yana daga cikin tushen imani kan la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir lan tajirra an tuwajjuhu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والنبيين كتاب الإيمان أن لا تفهم تتغير yasa Allah da ya aika annabi Nuhu yake shekara dubu ba hamsin yana wa'azi mutane haka suka kare ta shi da Allah yake kabbaba qaumun nuhin al-mursalina bai ce al-mursal ba sai ce al-mursalina sun kallace dukkanin manzanni ba ka da ɗaya ba ba ka da su ba duka a mutum zai ce ni na yarda da annabawan Allah duka amma ban da kwaya ɗaya to ba ka da su duka nan dole ka imani da su duka kuma ka yarda shugaban su mafi fitin su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kowane annabi sai da suka wannan jirgin da al'ummar sa wa qawluhu thumma ja'akum al-kitab li ahli al-kitab al-mu'asirin li Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sannan thumma ja'akum thumma kama harfu aqsim min al-thalathi wa al-tartib yana nuna al-thalathi wa al-tartib harfu aqsim مبني على الفتح لا محل له من الاعراب للترتيب والتناسيب ثم جاءكم رسول sannan manzo izo muku kaga manzo sai aka yi martuka ja'akum rasul ja'a fil hadin wal kafu mabani ala kalli fi mahalli nasb maqul bi wa nim ala nasb jam rasul fa'il maqul bi kama azan la al azan la ala asil to sai aka yi martuka mutaddiqan lima ma'amu ne gaskata abin da ke tare da ku kuma ko da annabi ya zo yana gaskata abin da annabi ya wuce dan wanka ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ya zo karshe sai ya gaskata dukkan da na farkon da na kanka yaqulu amanna billahi وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون يبعث هذا الإنسان موسى إلى أحسن النبوة وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون أبلاغا من أجل كلام من ذكر العام بعد الخاص وذكر الخاص بعد العام خاص ذكر الخاص بعد العام قرآن بعد الخاص hamsin aka fara ambata sana ta faɗi hamsin tunda suna cikin annabawa Isa Musa wa Isa wa ma usiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun to dole ne sai mutum ya gaskata annabawan Allah duka ya yi imani da su ya yarda da su cewa duk abin da suka zo da shi gaskiya ne na labari haka kuma na hukunci adalci ne wa tabbat كلمة ربك صدقا وعدلا الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام أتكلم hukuncin Allah duka adalci sannan labarin Allah duka gaskiya ne ثم جاءكم الخطاب لأهل الكتاب المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم wanda suke zamani da annabi wasu ka ce wannan wato da su ake magana a gaba قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لم يبعث الله نبيا من ادم فمن بعده الا اخذ عليه العهد في محمد صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب الله يقال وسع ذلك الله بأيكون النبي بكل النبي ادم da abin da ya biyo bayan sa illa akhadha alayhi al-ahada sai Allah ya kulla alkawari da wannan annabi shi Muhammad sa idan Muhammad ya zo to kai kawai la in ja'a la in ja'a idan aka aiko annabi wa huwa hayyun al-hali wa annabi yana da rai la yu'minanna bihi zai yi imani da shi wa la yansurannahu kuma zai taimake shi ma'ana zai shiga cikin mabiyansa cikin amfa masu taimakon sa wajen yaɗa addini zai zama cikin sahabbansa ma ma min nabi ba aka Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatin hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi ثم إنها تخلق من بعدهم خلوق يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل kowane annabi Allah ya aiko shi yana da waɗanda suke yan gani kace waɗanda suke tsayawa wajen kare addininsa da yaɗa sunnarsa da taimaka masa wajen isar da sakon Allah in qala hawariyuna in qala Allahu ya isa يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله kowace al'umma tana da ansarullah wani suke tsayawa a tafarkin Allah su taimaka wa annabin da dukiyarsu da rayunsu da lokacin su. Allah ba zama لئن بئس وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه in aka aiko shi shi annabin yana da rai to zai yi imani da shi kuma zai taimake shi wa ya'qudanna al-ahda bi zalik kuma zai rike alkawari da haka ala qaulihi akan mutanansa wa nahwu an sujud rawaito irin wannan daga malam sujud wanda shi malam sujud sunansa Isma'il bin Abdurrahman bin Abi Karima imam al-muhaddithina sai dai malamai sun yi sabani a kan tausikinsa wasu malaman sun cewa ba a kafa hujja da hadisinsa yana cikin mutanen kufa kuma yana cikin tabi'i ne malamin tafsiri ne kuma yana da gaskiya sai dai ana tuhumarsa da shi an ci da haka ibn hibban yake mutumin kirki ne abu hakim yake a abadiki ne ya rasu a shekara ta ɗari da ashirin bayan hijira shi da abin da yake cewa wa qasadata haka malam qasada a rawaito da gare shi ma fi ayin a cikin wasu ayoyi taban mana kabaru wanda suka tattaro daraja da matsayi da ɗaukaka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min ghairi wajhin wahidin ba ta fuska ɗaya kawai ba قال الله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الله تعالى تجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذ تأمت يا ينجا أخذنا مكرسي من النبيين لتأنبا ألا ميثاقهم القوم ومنك سيتي لجريك ومن نوح حتى لنجا أنه نوح shi ma ya irin wannan wato alkawari da gare shi da irin abin da aka yi masa alkawari da wa ibrahima wa musa wa isa bin maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza liyas'ala as-sadiqina an sidqihim wa a'adda lil-kafirina azaban alima wannan ruwa alkawarin da ya ci kan biya kan wasu kace akhadna mithaqan nabiyina shine an yi tabbika ba abukum ba ba tashin ku gab da ta tashi ko da annabi an yi a masa alƙawari an alƙawari da shi cewa zai gaskata annaba da suka gabace shi da waɗanda su a bayan sa nabi an ya abudullah ta'ala wa yad'u ila ibadati wasu kace abin da ake nufi alƙawarin shine su bauta wa Allah su annabawa sannan su kira mutanen su zuwa ga bautan Allah wani sadiku ba'dhum ba'dan kuma tashin su wato su gabda su shaki wa an yanfahu li qawmihim kuma su yi wa mutanen su nasiha wannan shine abin da wato aka ambata dan gane ga wannan wa qala ta'ala inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا wannan aya da aka lissafa guda uku cewa hakika mun yi wahayi zuwa gare ka me yasa sai aka fara ambaton annabi bayan shi ne a ƙarshe inna auhayna ilaika an yi wannan ne don a nuna darajar su da fifikar su akan sauran annabawa hakika mun yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka wahayi zuwa ga annabi nuhu da annabawan da suka zo bayan annabi nuhu mun yi wahayi zuwa ga annabi ibrahim mun yi wahayi zuwa ga annabi isma'ila mun yi wahayi zuwa ga annabi ishaqa mun yi wahayi zuwa ga annabi yaqub والأصحاب جيكوتي سوري آية النبي يعقوب جيكوتي النبي إسحاق النبي إيسى النبي أيوب النبي يونس النبي هارون النبي سليمان النبي منكم باوى النبي دولة دولة Allah ya ce wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl da kuma wasu annabawan da mun kasa labarin su kafin zuwa nan sai kuma manzannin hajji ba ka labarin su ba an tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin da muka karanta a cikin babul ma'ad wanda ya tashi da sanadi hasan cewa annabawa dubu ɗari ne da dubu ashirin da dubu hudu manzanni da cikin su ɗari uku da goma sha uku ko da sha biyar ko da sha takwas wani suna da yawa annaba duk wasu mutu kaf ba da goma ko ɗaya annabi shi ne karshen ma kana muhammadu aba ahadin yurrijalikum walakin rasulullah وخاتم النبيين وخاتم النبيين شيء كتابة النبوة صلى الله عليه وسلم ثم شجبان من ذلك روي عن عمر بن الخطاب wasu manzannin ba a baka labarin su ba wasu kuma an baka labarin su ya Allah ya wa kallama Allah Musa ta kalima kuma Allah ya magana da Allah Musa magana da shi Allah Musa ya ji maganar Allah rusulan manzanni da mubashirina masu yin bishara da aljanna wa munzirina masu gargadi da wuta bi Allah ya kuna linnasa ala Allah ya hujja kada mutane su samu hujjar da za su kafa wa Allah ba da rusul bayan ku gashi ai ko manzanni kaga kenan ba wani mai hujja da zai cewa Allah in Allah ya ce alam ya ati kum nabiyyu qalu bala qad ja'ana nabiyyu kowa ne ce manzo ya mu alam ya ati kum rusulun minkum yaqutuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha ha qalu bala dole ake bala Allah ta'ala mabuwayi ne da hikima ke sai dai Allah subhanahu ta'ala shi ne shaida abu abin da ya saukar maka ya saukar da shi da saninsa mala'iku ma shaida ne kuma Allah ya isa shaida yace ru'ya an Umar ibn al-Khattab bi sidat al-Tabri رضي الله عنه أنه قال في كلام بكى به النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ الأغاني إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم عجبت هواه فقال فبكى به فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله yace babana da baba ta fanta ne a gare ka in yi alƙawarin da baban ke ɗauka a gaban annabi ƙaunarka da muke yi kanka da muke yi da biyayyar da muke ma ta fi ƙaunar da muke wa iyayenmu za mu iya salwantar da komai ko da ku iyayen da suka haife mu ne wajen kare mutuncinka da kuma kare addinin da ka bude to su da gaske suke ba wai kawai kalma ce da suke fita daga bakin su a bi a bi an tawa ummi wallahi da gaske ya kad balagha min fadilatika inda Allah yace ya kai darajarka a wajen Allah an ba'a fata akhiran anbiya ya aiko ka karshen annabawa wa zakaraka fi awwalihim kuma ya ambace ka a farkon وقال يجي وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ومنك ومن نوح sai da fara cewa minka kai tukunna sannan aka ce sannan kuma nuhu al'aya ya bi an ta wa ummi ya rasulallah laqad balagha min fadilatika indahu أن أهل النار يودون أن يكونوا أطاعوك حتى أن سنة فاتا سنة غول سنة كيتو سنة أينهم وتو نون داموا بما ما تنبيك يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سادتنا وكبراءنا duk ya amince manya manyan shugabanni da manyan da sadattana wa kubara manya manyan da shugabannin su muka bi fa aballuna sabila suka batar da mu hanya mu dai da aka kiba mutum da girman sa ke ce abu Allah da manzon sa ya sa mai akudari Allah ya masa rahama yake la ta'ata li makhluqin ma'siyatil khaliq wa nakra fi siyasin nafsi fa ummu kullu makhluqin والله ورسوله أحق إن كانوا مؤمنين ya isa matsayinka da darajarka da ƙimarka a wajen Allah yadda ya sanya ‘yan wuta suna guri suna fata ina ma sun bi ka wa hun bayyana a babaki ha lokacin da suke ƙarƙashin rufin wutar jahannam ya abbarun ana ɗanɗana musu kuɗa azaba يقولون سنا cewa ya laitana ya kai kanmu ya shiga ukun mu ata'ana Allah ina ma mun ba Allah wa ata'ana Rasula ina ma mun ba annabi kaga ce ta ce ka ba annabin tun anan ka huta qala qatadatu malam qatadatu yace inna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث ما لم أصابته كاجاو تدفعي إمام السيوطي أصلا وانا حديثي أصلا وانا لكاتي ناسنا منازل الصفاء في تخريج أحاديث الشفاء بتعريف حقوق المصطفى وعند القاضي أياب ya rubuta littafin kitabin wanda ya rufa shekara ta ɗari biyar da hamsin da arba'in da hudu fi abul fadli jalaluddin abdurrahman siyusi wanda ya rufa a shekara ta ɗari da wanda ya rufa a shekara ta ɗari tara da goma sha ɗaya kun ga ya san shekara ɗari biyar kenan da wani abu a kan cike wannan wannan littafi mai suna manazil safa fi takhrij ahadith as-sifa ya kawo wannan hadisi da muka karanta yanzu ya kawo turuɗinsa kuma za mu turuɗin mu tabbatar da ingancinsa domin akwai wasu hadisan da suka fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallama suna cikin sahihul bukhari da muslim an tambaye shi mai Allah ya fara halitta yake al'arsh wani gurin an tambaye shi mai Allah ya fara halitta yake al'alam Allah yake al'alamin rubuta yake da zan rubuta Allah ya ce rubuta duk abin da zai faru a zuwa ranar alkiyama Allah ya kimsa wa alƙalamin ya ta rubutawa ya ta rubutawa don haka kowa a cikin mu nan yana da fikirarsa a jikin lahul mahfuz yadda zai rayu shekarun da zai abincin da zai ci matan da zai aura buhu nawa zai ci na shinkafa mita nawa zai sha ta ruwa harafi nawa zai faɗa na magana shekara nawa zai da wata nawa da kwana nawa da awa nawa da minti nawa da sakan nawa da unit nawa zai a duniya da arzi haka mala'ikun da Allah ya wace ta su ɗauko rai kuma ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum hatta idza jaa hada kuma maut tawaffakum rusuluna wannan manzanni suna bin wannan fitra kowa da ajalin mutum sun ga ya kare sai su zo su tafi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen neman abinci domin ajalin ka ba zai zo ba sai abincin ka ya kare yace yadda arzikin ka yake neman ka ajalin ka baya neman ka domin ajalinka ba zai zo ba sai arzikinka ya kare to yake wannan hadisi da yake kuntu awwalul anbiya fil khalqi wa akhirhum bil ba'th ibn abi hatim ya rawaito shi fi tafsir da ibn al-lal a cikin makarim al-akhlaq wa abu ma'ani fi jala'il min hadisi abi hurairah abu ma'ani ya rawaito shi fi jala'il haka na ibn abi hatim fi tafsir wa ibn al-lal min tariq al-jailani duka mun rawaito shi daga hadisin sa'id bin basir daga katada daga hasan daga abi hurairah duba al-maqasidul hasana na imam al-fatawi to sai ne ce wannan hadisi batilu hadisi ne mai sake a kare da mutabani ma da tabani ya rawaito shi an abi bilal an qatada min qawlihi fa huwa batilu wa akhraja mutabani wa ibn sa'd fi tabaqati an qatada ta mursalan ya rawaito shi hadisi mursal wal mursal minhu sahabi wa sahaba wal mursal min qasam al-sa'id من كتب الضعيف ولمؤلة ثانية لا يمكن سوى حديث مرسل ليه دومين في حسن دو دي كومي جزا أبو هريرة هذا حديث ينا إلا تفرقوا شيء مرسل ليه نبي أكيد جنا أبي أروبا تغير يا سامي canjin kwakwalwa kwakwalwa ta tarihi ke bayan ya tsufa shi ne inda ta ji kuma shi yana cikin sanadin na uku a cikinsu akwai afa'u bin abdul wahab al-hatta وثقه قوم وضعفه امام احمد يأتي حديث فضعيف مضطرب الحديث سمع حديث رياض حديث ابو هريره اخرجه الدارمي وابو نعيم في الدلائل حديث ابو هريره اسناده ضعيف جدا واكيد اعطيه سعيد بن بشير سعيد بن بشير وهو ضعيف منكر الحديث امام الذهبي يقول اكثر ترجمه اكثر الميزان inda yake cewa wa min munkarati yana daga cikin munkarin sa wannan hadisi illa ta biyu wa hiya anna al-hasan lam yasma min Abu Hurairah hakan bai ji komai daga Abu Hurairah ba dan isnadu da'ifun jiddan lakin amma al-makanu rafi shi makanu ma ya saba wa hadisai in ka abin da ya tabbata farkon halitta shine al-qalami sannan al-arshi ya biyo baya wannan shi ne abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da baki farkon halitta a cikin mutane kuma annabi Adam amma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu nabiyyan wa adam baina ruhi wal jasad wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi da Imam Hakim da Imam Tabarani ta hanyar Badil bin Maisara daga Abdullahi bin Shakir Imam Hakim ya inganta shi da Imam Zahabi wa rijaluhu rijal Muslim haifar ne a cikin majami'ul zawahid shi ma yake rijalu rijalu sahih yana da tawahid da yawa wacce take tabbatar da cewa wannan hadisin zai da alaka da wannan kuma suna jin wannan kuntu nabiyyan na kasance annabi wa adam baina ruhi wal jasad tun annabi adam yana tsakanin rai da gangaji ma'ana abin da yake nufi Allah ya rubuta ni annabi ne tun a wannan lokacin Allah ya rubuta a lawan mahud ya tabbatar ni annabin Allah ne tun ba a haɗa annabi Adam. Hada ce na wannan hadisin zai da alaƙa a wancan na awal ma kalaq Allahu nuri wa min nuri kalaq Allahu kullu shay. Wannan hadisi ne mawdu'i ittifa Imam Suyuti ya yi kata-kata da shi a cikin al-Al'ul Masnu'a fi ahadithul mawdu'a. Yake hadisai ne da makiya addinin musulunci suke yin su da ta su da su a cikin addini don su ruɗa mutane. kira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine mafi daraja a cikin dukkan halittar Allah shine shugaban annabawan Allah amma abin da bai tabbata ba na abin da bai tabbata ba game gare shi ya kamata a dangana masa wannan ba domin gaskiyar da take cikin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi karfin a jawo hadisan ƙarya wajen asali wanda ba a san gaskiya shi ake wa ƙarya asali ba wanda yake san gaskiya ya zo da gaskiya kuma ya faɗi gaskiya ba wannan gaskiya ta kawai ta ike sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to dole sai an sa qawaid ya sa malamai suke nasiha ga ɗaliban ilimi su dinga karanta qawaid na mustalahul hadith domin waɗannan qawaid su suke taimakawa wajen tantance irin maganganun da aka shigo da su ta ƙarya a cikin addinin musulunci kuma imamu su ya yi littafi aiki dubu wanda ya kamata a ce ɗalibin ilimi ya sa wannan baiti dubun a gaba ya iya su ya haddace su ya fahimci ma'anar su duk waɗannan abubuwan ƙa'idodin hadisi ya tafi ya wace hakanan hafiz iraki shi ma ya yi irin wannan baiti dubun amma sun da ya zo a bayan sa ya nasa baiti dubun sai ke cewa nasa baiti dubun ya kamata ka haddace ba na wancan da ya gabata ba domin nasa ya fi wancan da abubuwa guda uku farko ce lillahi hamdi wa ilaihi astanim wa ma yanubu fa alaihi a'tamid ثم على نبيه محمد خير صلاة وسلام محمد فهذه ألفية تحت الدرر منظومة ضمنتها علم الأثر خائفة ألفية العراق في الجمع والإيجاد والاتحاد والله يجري صادق الإسلام لي وله ولذوي الإيمان yake ga baiti guda dubu ya fi na iraki a bangare uku jam'i والإيجاد والتفاعل علم الحديث ذو قوانين تحد يجرى بها أعوان مكن وطن فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود إذا كان بما ما هو علم الحديث تشي علم ذو قواعد wannan ilimin ba a yi da za a haifar da bana a za a dinga inda na aure kuma ba da maganganun da bai san su ba ko bai san ba ko ba ya san za a yi haka dan Allah ya maka wa'ayi ya sa ya ba ka bai masu yawan da su cikin su akwai da su ta man sabba alayya muta'annidan kan ya tabawwa a maka aya da nan wanda zai yin kariya da gangan ya zama sarkin da a cikin mutane yake yi mai kariya ba daidai ku da yi wa kuma kariya ba wanda ya mun kariya ya fi gonga yake kuma wanda ya yi ko magana da ba ta daɗin yi na faɗi ba kuma ya ganda na zuwa gare ni ya hakika yana cikin makayyata Allah zai yi zai fasin kira da alƙiyama sunan sa yana cikin tsakiyar da makayyata saboda yi wa Allah da manzon sa kariya ba abin wasa ba فلذلك وراء ذكره مقدما هنا قبل نوح وغيره يتبع هذا سورة يجواتي أما بنوح وغيره جوات الدين جوات الدرجة ما جوات الحقيقة قال السماء الأنبياء من ترجمة ما السماء الأنبياء بانا في هذا تقديم نبينا صلى الله عليه وسلم بتحقيق دين الذكر يتعلم أقول فيه تعلمني صلى الله عليه وسلم فيحصل عن الدرجة ثم يصير الجسد على الأمر ويقدم جرامته وهو عاطية بالبحث كما في الخمس أو إلى الأيقظة المعنى أقل الله تعالى عليهم الميثاق أن لا يرجع القول أحسن أن الرسول أخرجه من جهل هذا الحجاج يدخل يرتد سودة أن آدم أبوه عليه السلام وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعدهم على بعض تلك الرسل مثل نظن على الكافر في محل رسل والله للبخل والكافر للبخل الرسل خير المثل فضلنا بعضهم على بعض من فيه زكاة الأمراء الكافر زكاة الأمراء يأتي مرأي مرأي النبراء مع أواعي akwai manya manyan filin da ya yi ya cikin manya manyan biyu wanda Allah ya ko ko da shi ko da shi ko ta mu yi ta ba ruwan da ko kowa da shi amma da wani da kula da kuma da Allah ya aiko mai duk wanda shi da yake fara fara ruwan duniyar nan tun da ta aiko shi zuwa yau sunan ta nabi annabi ne Allah ya aiko mai ba wanda ya tare da shi a cikin makka ba a cikin harkar da aka aiko sai dai mabiya da duk wanda kaga ya samu daraja kowaye da kafin na abubakar zuwa da karfi ya samu daraja ne gwargwadon bin sabani wanda ya fi bin annabi ya fi daraja tun da sahabbai sun fi bin annabi ko sa suka fi daraja to haka nan wanda ya fi bin annabi a bayan su shi zai zama daraja da haka kimar ka da girman ka da matsayin ka da ɗaukakar ka ki tsayin ka yaya bin ka yake da gwargwadon kusancin ka da annabi gwargwadon darajar ka gwargwadon nisan ka da annabi gwargwadon rashin kima da rashin daraja da haka kawai da wanda ya ce auren mutum amma idan ba a mayar da wannan shi ne ba wani ba ya so da shi ne kuskanci kuma shi kuma ne annabi ba ba ka da mutum annabi ya zo da gaskiya shi matsayi annabi ya zo da amana shi matsayin amana annabi ya zo da adalci shi azzalimi annabi ya zo da sunna shi dan bid'a annabi ya zo da tauhidi shi musulmi annabi ya zo da gaskiya shi da ayyuki annabi ya zo da haske shi duhu ne kira annabi ya zo da kalmomi masu daɗin da ya masu daɗin haifata shi kuma na ta nuna nan annabi ya zo da tsarin rayuwa a tsarin shari'a musulunci shi ko ba ya kan shari'a musulunci annabi ya zo da tsarin aure a sunna da tsarin suna a sunna domin suna yadda annabi ya zo da suna ba domin aure yadda annabi ya nuna yadda ake aure ba domin kasuwanci yadda annabi ya nuna kasuwanci ba domin mulki yadda annabi ya nuna mulki ba domin yaki yadda annabi ya nuna yaki ba domin zikiri yadda annabi ya nuna zikiri ba kafin wannan mutum ba kafin annabi bane ba kafin annabi bane domin ka auna shi da cikin annabi ka ya baya duk da yayin annabi sallallahu alaihi wasallam a kada bi kama da shi ba ka je da tsarin annabi ta ka da tsarin da ka ba irin annabi bane ka ji an ce haka annabi sallallahu alaihi wasallam tana fitar da jini har saboda kauna da bin jijjiji sai da wani sahabi ya tsubu azumi da zaka da shi ne na hadisi ma ma shi ya yi ta hadisi da sai yana da yin da ba ya yi da mu ta ta yi da tamamin da shi a ta da mu da shi ya yi ma shi da yau وفي قوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم yana da cikin dangin ta annabi Ibrahim a cikin a asalin wannan shi a harshen na yana da cikin dangi da mabiya ko a kan hanya ko a kan gaskiya sun sun suna yin da aka kira su shi a ko kan gaskiya da sun kan gaskiya to a hajar miki a cikin wa hajar a cikin addini da kawai da da kawai da da abin وإن من في أرض إلى إبراهيم إبراهيم من الذين في أرض حاكم حاكم جميل كما يقول كان عند ربك كان عند النبي كان عند محمد صلى الله عليه وسلم لأن الباء عاقدة على محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا الجنة كان النبي في القمامة أي إن من شيعة محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم أي على دين فيما تكون الدين إلا أن إبراهيم فيما إبراهيم لا كان الدين إلا أن محمد صلى الله عليه وسلم كيف بسم الله إبراهيم لك عزيزه ومن هذه لتفكر يرجع للإبراهيم وأجابه الفراء ما لم تفاء لأن من جواب الترجمة الأعلى يأتي هذا الجيل يأتي الجميل يعقل عصام النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أن المسيح ما لم يسيح ما من جواب الترجمة يأتي بما تجري الله يقول أما قد أخذوا المراجع وأن أتي مثل درسين أتي يوسف عليه السلام إن أنه يوسف ومسيح إلى ما أتعبت أعطاه عن الجميل kuma da shi annabi Ibrahim yana da cikin dangin sa da zuriyarsa shi kuma annabi Ibrahim yana da zuriyar annabi Ibrahim min zuriyati Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Isa wa Musa wa Amin wa kadhalika min al-mursalin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Iyya kullun min as-salihin wa Isma'il wa Yahya wa Yunus wa Luba wa kullun faddalna 'ala al-'alamin kafin ne a cikin zuriyar annabi Ibrahim ne wannan Allah ya fara miki wannan سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام Thank you. waɗannan ana nufin jika annabi jikokin annabi ibrahim jikokin annabi ishaq a cikin akwai annabawa da yawa kuma ɗayan annabi yaƙo waɗanda suka tare da annabi yusuf an ce su annabawa ne sun zo da yawa ba su zo a cikin alƙur'ani ko a cikin tarihi da suka da annabawa ne amma inda Allah ya ce ya yi wa zuwa da al'asba al'asba ɗin kuma riwayoyi na tafsiri da yawa sun biyo ya yi cewa shi ne jikokin annabi ishaq ɗayan annabi yaƙo wanda ya ce kamar yawa a yi yusuf da yawa kamar in yana in yana dukansa sai wasu abinci kuma idan ba ta koma ba har ta gama idda sai aure domin ya hukunta auren ta da biyu an komawa shi ke ne idan mutum ya riga ya tafi mata ta ko ta koma shi ke ne Allah ya ce idan ta yarda za ta koma miji da iya da zai mai da ita to ba ya halatta ku su ga ita wa wala ta'buduhunna an yankuna azwajahunna idza farahu sayyidul ma'ruf kada wannan su ga ita ya ce ai ba za ta koma ba bayan ta fara da za ta koma amma idan kun da wasu malaman sun ce idan miji ya mai da matar ba ko ba ta yarda ba ta koma sai kuka ce da ya zama da shi zai yi sai ya yi kuma da ya fice ta shi da ya ce ni kwanjaki kuma ni kawai da ni ta to tun da kai ba sai ya shawara da ita ba zai yi wani da kowa da sani ba da ko ba ta sanin mata ta ta zo shi da mai da ita don shi ya wani kawai don shi ne shi da kawai ya zo ya zo ya ni ya zo bai ne kawai shi ne zai zo mata na mai da shi to ta mai to idan ka ga ta ga shi to ni da kowa da ta tambayi da yake a da kuma ko dai yanzu a zuwa a cikin da aka samu tun da shi ya waje da yau da suke da kai da ba idan ko aka yi kuma yin ma ya zama da kafin sun yi tun da suke da suke da kara a kan sai kuma daga baya aka yi ta aka tabbatar da suke yi sai ta ake wala da kuma a zanen da su yi su tattara su haka da abin da to alƙalin zai iya kwaso abin da ya karɓa na kuɗi a hannun kenan da an duka ne masa da abin sai ba da masa da in ba ka wace ke sai dai ka wace ba kuma ka zai ido za mu yi ido ba amma idan mutum yake ya mai da masu ka ce ba su da iko kuma su ce na su je ga aini don mutum ba ka aini ce ta amma in ba ka yadda ka koma ba ka tsaya a yi wani amma su ce ni ba koma ba ai ba su da iko su ce ni koma ba sai wani ce na yadda na koma ba ta ke yi zama da dariyar ta ba saboda ina da na wata da ke sa da shi wa ya fi da shi ba na ba ko za ka ba ni tana da rai ta tsaya a nan don uba yana da rai ya tattauna da matarsa ba ta tara da rai ta tattauna da mijinta dace ba suka ne da suka ne a yi su akwai suka su ciya akwai mahaliya akwai suka akhlaq akwai ilimi akwai kuma halaye da duniya da karewa da mutunci da aljanniya da zurfin ilimi da sanin ya kamata duka na yi wa ɗayan zamana duk da zai alƙalar ne da rage wa ilimi mafi yawa haka ake ɗora a kawai idan alƙali ya maka shari'a ko da wata da jirga ta isa in dai ka bi jarabar da yake ji wannan shari'a zan ɗaga da ni dai wannan shari'a ba zan kai kara zuwa ta وإن